فرآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذاك الله يقاور حمزة واشتد حزنه عليه فشم من ذاك الله يقلمت أكل أبنه جاء أمته صفية wannan babbar wannan babbar tasa safiya ce ta taho turidu an tanzura a kara hamza tana so ta ga dan gawar dan wannan nata hamza قال رسول الله صلى الله عليه وسلم innaha zubair annabi ce ya umarci ɗan ta zubairu an ya su riba ya ce maza ka je ka mai da ita je ka koma da ita gida la ta rama bi asiha dan kar ta je ta ga abin da ake ma dan uwanta ce ta koma fakala da dan ya zo ya ce ki koma sai ta ce wa rima dan me ban koma wa kada balagani annahu kada mufila bi labari ya zo ya ce mun an yi kata kata mugun kata kata da gawarsa shi dan uwan nawa وذلك في الله تشاء لا تصب إلى الله كني لا تبين الله كني هو تصب إلى الله كني an gani to ba ka share masallaci ba wanda bai mutu karkashin takobin jihadi ba wala da iso zai yi kakkani ta tuni ce shiga kawa kai ka asibiti kawo sai da ɗaya iso kenan ko ya kyauta فما أخبرنا بما كان من ذلك menene zai hada ni yadda da abin da ya faru da shi la ahtasibanna ai zan nemi sakamakon hakuri na a wurin Allah kawai wala ahdu insha Allah babu wani bakin ciki da zan ko ta damuwa in Allah su duk yanda ko na ganshi ba ta ta je kan gawar ta ba na bar ile ta kalle shi ta tsara mai ido ba sallar ali ta tsaya ce mai addu'o'i wanda aklahu ke mai sallah ke mai addu'a wa tarda ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها واستغفر له تيرو تامي غفر الله تيمي الدعاء تيمي الدعاء انت dan biyan da mumina ce an gane ko dan uwanta uwarsa ɗaya uwarsa ɗaya amma kin ga bata faɗi ce gungi ba tana cewa ta bari ta lalace ba wa hadhihi mu'adha al-adawiyya ga ko mu'adha al-adawiyya zawjatu sinatu bin ashyam wadda mata ce ta wani mutum mai suna sinatu dan ashyam a sayyibul kabir shugaba ne wanda yake babban mutum allazi ma shafidan wanda ya mutu a wurin yaƙi dan daga addinin Allah kamar shaykh ibn abbas kafin malamin shi abdullahi dan abbas ya mutu shi ya fara mutuwa ba tsarkanar zaujatu min abida matar shi na daga cikin matan da suka shahara da ibadar Allah wa zahida tana daga cikin matan da aka san suna da takatsantsan da kiyayar da kula da duniya ba su biye ba ba an sabitu al-bunani sabitu dan al-bunani yace anna sulat bin ashyar lalle wannan bawan Allah mai suna sulat dan ashyar كان في مهد الله ينا والفجم فاما يجي ناشي ومعه ابن له ومعه ابن له تعالى الشيء أقوي تنسى فقال له سيتي ما أن أي بني دانا تقدم كنت أتكين كافرنا فقال يا كيسو يا كينا بترانك حتى أحسد har dai in nemi sakamakon hakurin rashinka aure kan ko ka kuda mata mutu fahamala dan ya dau makami ya fada cikin kafiran nan fa qatala ya yake zubar da su yake bai daina ba hatta qutila rahmatullah sai da Allah ya karbar dan Allah ya ji shi da rahma kuma ta kaddama sunan ana fije dan ya fadi gashi ya mutu shi kuma uban sai ya kusa fa qatala shi ma ya dinga ya kafire ya dinga ya kasu hatta qutila shi ba mai nuna ya kasu ba sai da ya faɗi gashi an kashe ba fadi jama'an nisa'u inda ma'atihi mu'ada an adawiyya bayan an dawo gida mata suka yi gayya suka zo gun matar shi mai suna mu'ada an gane ko suka taho gunta irin za a zo ai mata ta'aziyya suna shigowa gayyar mata fakara sai ta ce marhaba marabala ne sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa in kun tunna tunna lituhalli aliko in dai kun zo ne ku taya ni murna to sannan ku marabala fa marhaba zuwan ku yi min kyau wa in kun tunna tunna li ghayri dalika amma in wani abu ko zuwa taya ni murna ba to sai ne dan Allah ku ba mu kuma ko ta kama da wannan in dai kun zo taya ni murna ɗana ya yi shahada alhamdulillah in dai kun zo taya ni murna mijina ya yi shahada to ku taho ku taho ku taho amma in ba taya ni murna ku zo yi kuma ku kama da wata ku taho ku ba mu kaji maza za a ce ku kaji mata kaji mata amma yanzu saboda Allah an mace cewa miji a yau haka dan uwan shi za su ce kake ga ba ta tsaunan gida ba haka za a ce saboda rashin sanar da ni bayan Allah fala talqom ba ta rika marin kanta ba wala ta shiqqu zu ba ta rika yaro ne mai gata ba wala ta dra ba ta rika raki tana riki tana raki ba wala ta kuma bata zauna zaman kuka wanda ake daga sauki ana nuna damuwa saboda rashin wani ba inda ma tafarahu farin ciki ta rinka yi litti shahadi zaujaha saboda shahadar da mijinta yayi ko wani jihada kanta shi ne litti shahadi zaujaha ko wani biha ya lahunna min nisa'i waɗannan irin mata da mislihin na ina mata za a san mata irin waɗannan tasmur umma wanda daraja al'umma a za ta ɗaga wa ya alu sha'ama wanda al'amarin wannan al'umma kuma ya ɗaga da irin matan nan ne al'amarin al'umma ke ɗagawa wannan wannan ma mata abdullahi bin al-faraj yayin da babban malamin nan abdullahi dan faraj ya mutu lam tu'lim zawjatuhu ikhwatuhu bi mawtihi dan Allah ku tsaya ku ji wannan kuma kun gama ta Abdullahi dan fara ran da ya mutu yan uwan shi sun taho gaida shi saboda sun san bai da lafiya wallahi suna zuwa suka yi sallama sai ta ce da Allah ku dan jira ni ta ki ta bayyana musu ya mutu wannan dulusu bin gado suna zo mabacin kofa suna jira ce musu idan su shigo su gaida kan uwansu ينتظرون الدخول عليه سنة سورارا أباس دام الشجاوريش في التي سوى رش لا تبديك فمارك تبس لدو إذن wanka take mai yana fitsari ne kashi yake biya haka dai suna da jira a shi ya riga ya mutu ba ta biya musu ba ba za ta lafa ta yi maza ta ruwa daga ita ce shi a gida ta yi maza ta mai wankan gawa wa kafa ta samu likafani ta rabe shi fi kisa'in a wani katon mafi kana lahu da lashi Allah bari kawai sai ta nufi shi sun ma aka zar ko farda babin min abuwar beti sai ta kama wani mulki daga cikin marafin kofar wannan gida nashi fa ja'alatu fawqahu ta kama na kamar lamuri a hannun abin da ke rufe kofar ni da shi sa yawa sai ta sama da shi كنبي كما أصبر في في سبب وشدته بشريء في تقولي شدة وسكيكيا يزن تابو أقوبك أنغاني ثم قال لإخوتي تنابو يا سيتي شو أنقون شدة سيتي وكما نرغوي كباكين أوبا تتي قد مات يا كموتو وقد فرغت من جهازي kuma na gama shi ne gawar shi na yi mai wanka ran shi alkabar fadaka bai saboda haka fadaka bai sai suka shigo ba ta wani suka ɗauke shi ila kabari ta mai sallah suka tafi shi kabari suna ɗaukar shi suka fita wa aglaqatil baba kalfau da fitar da shi ya ta jawo ko ɗaurar kowa ko ta fata kasa suna fita da gafi ta jawo ɗaure ko ta fata kasa kai ma wani kar ma wani zo ba ta wani a kama wata kwace kwace innahu al-imanu rafiq kun ga wannan dabi'a ita ce dabi'ar imani tabbataccen imani wal qalbu sadiq kuma wannan irin zuciya ita ce zuciya ɗaya fi awqati a lokuta da irin wannan zuciya da irin wannan imanin suke samun kansu a lokuta masu tsanani wa sa'atin niha da lokuta kuma watan na jarabawa wato da samun kai a cikin kunci da matsala wa ala hadha al-ma'ad akan wannan irin tsarin ne wal munwa da kan irin wannan hanya ce tasirul mu'minatu salihah mu'minan gaskiya ne gaskiya imanin take tafiyar da rayuwarsa هذا ما أنا بعد شيء وانا كنا والله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بكلمة أمة الله الفقيرة إلى ربها إلى أصل ربها نوال بنت عبد الله جماعة المسلمين كراكولا فبكم يا muna roƙon Allah abin da muka ambata daidai Allah ya mu abin da muke kuskure ba da kafin mu da mu Allah ya tsira ta wani ya fata da mu kan mu da muna roƙon Allah amfani da mu abin da muka da mu karatun nan ba Allah kuma ya sanya watan da kuma bukatun mu akan koyi irin waɗannan manyan bayi mana da sa Allah ya shirya da mu da shirya ka da buɗe basirar mu ka fahimtar da mu addini da rayuwa Allah ka ba mu ikon yin aiki da abin da muka fahimta da abin da zai ja mana matsala tsakanin mu da kai Allah Allah ka taimake mu kar ka bari mu wannan abu da abin da zai ja mana matsala da bayan ka ya ku da shi Allah ka taimake mu kar ka bari mu aikata wannan abu Allah ka taimake mu da taimakon ka da abin da zai ja mana kaskanci ko tozarci ko wulakanci ko matsala a rayuwar duniya da lahira Allah ka tsere mu wannan abu Allah muna roƙonka waɗannan kafirai na Jos Allah ka saukan musu da masifa da bala'i Allah muna roƙonka ka haɗa su faɗa a tsakanin su Allah muna roƙonka ka kwace dukiyar su kamar yadda ita hannun musulmi Allah muna roƙonka wannan abu da suka yi Allah kar ka sa musulmi ya zama dalilin jihar bayan su Allah ka sa ya zama taki da shukar musulunci Allah ka ƙara sanya wa musulmi jajircewa idan da abin da Allah ka bashi abin da zai rike ta da shi na abu Allah muna roƙonka duk wacce ke da kishiya Allah muna roƙonka ka daidai su tsakanin su duk wanda kuma yake da mata Allah muna roƙonka ka kai tashi yi mata da ka azurta ta mai biyayya Allah muna roƙonka waɗannan mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya yara da ake tayarwa Allah ka sanya musu albarka Allah ka sa taron musulunci ne Allah muna roƙonka a wurin nan mafi yawan mu suna gidajen haya ko kuma gidan da ba nasu ba Allah ka taimake mu kowannen mu ka azurta shi da gidansa na kansa Allah muna roƙonka ka azurta kowannen mu da gidan shi na kansa ka ga masa alkhairi a wannan rayuwa ta duniya da lafiya Allah muna roƙonka samari da ke ta rubuto takardu da ƴan mata cewa a taya su addu'a Allah ya sauƙaƙe musu aure Allah ya kawo musu mata na kwarai Allah ya kawo musu mazaje na kwarai Allah ya madadin su muna yin addu'a ba don mun isa ba Allah ka kawo ma kowanne abin da yake bukata a wurin ka amma kowa ya salatu ma ba Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم اهدنا اليك لا ترد الخالدين يا حي يا قيوم اهدنا اليك لا ترد الخالدين يا حي يا قيوم اهدنا اليك لا ترد الخالدين تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اصلح ذات بيننا والف بين كلنا وارنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اللهم زين نساءنا نساء الاسلام اللهم زينهن بزينة الايمان اللهم زينهن بزينة الحجاب اللهم زينهن بزينة الحياة برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ga saboda mutane da dama na wucewa ta nan a lokutan da muke yin karatu kuma ana tushe wuraren da da abubuwan hawa to kun ga wato mu kullum mutane ne waɗanda muke tafiya a kan tsari wanda duk abin da zai ba wani dama a kan to muna kokarin mu kauce masa in dai zai mu mu kauce ba muna nufin tsokanar wani bane ko mu tare hanya ma ana wuce kuma in Allah ya so inda aka mai da baburan a yanzu ko a yau akwai tsari cikakke na tsaro a wasu kuma in Allah ya zuwa sati mai zuwa za a ja waya a sa fitila a wurin saboda ya ƙara zama tsaro daidai kamar yadda ake ta kokari duk wanda ya aje abin hawansa a kan ba shi wani fasfo ko an dina yawa a kan ba da fasfo ka yi hakuri in ka aje a kawai fafi kar a baka kuma kai sakaci da shi kun ga tun da aka fara wannan tsari Allah ya ce mu ce maka wurin nan kan duk wanda zai zama wani mugu ne da wani kuma watan security za ku kara sa ido a kan dukiyar jama'a dan daga cikin hanyar da makiya ke bi na warga da wurin karatuttuka na addinin ahlus sunna shine fara sarin wasu da farayi wurin suna yawan ta tata haka kawai sai ka ji kawai zuwa wurin ya fita a ranka sai kawai ka ji ba ka kauna zuwa wurin karatu saboda an sace maka babur an sace na abokinka an ƙara sace na wani abokanka sai ka ji kawai kai gara ma ka daina zuwa kawai to duk abin da ya kamata a yi na tsarin security kun da ya gani ana kokari a wurin nan muna roƙon waɗanda security Allah ya saka musu da akai Allah kuma ya kare karfafa su generator a wurin nan duk da za ku ji ana cewa a taimaka a taimaka wato kun ga irin wannan mutum zai rinka ganin ana ai ana cewa a taimaka amma kun ga shi generator za a yi mai juye kullum fetur ake samu kuma da ya kwana biyu za a je a yi service din shi kuma ba wanda ake yi kyauta kuma kun ga irin waɗannan wurare da suka shafe mu mu na karatuttukan mu duka a wurare ba a yadda za a yi a ce wai wani alhajin birni ko wani ciyaman ko wani kansila wani ka kawo kuɗi ke ko irin waɗannan wuraren karatukan nan wallahi kun san bai ba har ta ma ai bala'in iya ke da irin waɗannan wuraren nan kuma yanzu daga ran da kuka ji wani alhajin birni ko wani alabu ko wani yallafe ko wani ciyaman ko wani kansila ya dunkulo kuɗi ya kawo wurin nan daga nan nan za ku wasu a cikin za su fara sa alamar tambaya wurin nan ko sun gudu sun ba da kai jama'a musulmi kun gani ba za a ci mu a tsarin mu wani ce kar wani ya kawo mana taimako amma haka sani in ka kawo sai mun ga dama ma amsa kawai mu shi ne tsarin in ka kawo sai mun ga dama ma amsa amma mu a tsarin mu shi ne watan tuna mai yanzu an gane ku tuna mai mu ne muke amfana muke haɗuwa muna addini da sallah ku to mu ne za mu kula da abin da dai mu ne sha in farka ta lalace ba ruwan wani wanda ba mu tare da shi mu ne kawai za mu ta san kan mu ja wani jama'ar musulmi kun gane to kun ga irin a ce a ce maka a ce maka dinnan wannan ya jefa naira goma wannan naira biyar wannan naira goma wannan naira kun ga kowa da yana kallon yanzu ba a yadda za a ci a dubar da kowa ya sani kuma ma ci za a dubar da nefa ishin ne yanzu misali kamar mu barka mu da ma ba ruwanmu da nefa ko san azabi mu ba ruwanmu da nefa ko da wuta mu ba ruwanmu da nefa saboda kada ta sallah za su cuta ballantana a ce karatu na rantsi da Allah babu karatun da za a yi a markar a cewa da wutar nefa za a yi duk yadda wuce ganin mana da aminci da ita mai yawa kawai saboda duk karatun da za a yi rakawai a ce ba za a ce wai a dogara da wutar nefa ana cikin ya ka ɗauce wuta to ba ta rakawai saboda haka kaga watan in har mutane sun fahimci haka to ba sai an rinka yawan cewa mutane su ba da shawara ko kuma ma zai fi sauki wallahi jama'a a ce kai ke ma kanka tsari ana karatuka da yawa kullum a wurin kullum kuma wannan kace ba tsakanin jini da tsakanin magriba zuwa isha kullum ba ka kalli kuma nawa ne mutane suke tarawa kage kuma ka kalli so nawa ne in kace zuwa karatu wurin nan ka zo ne kin ka zo talata laraba alamin juma'a kullum ka zo ka da generator har zuwa bayan isha sai an gama sallah ko ya wani amma a tsawon kwanakin nan wanda za ka zo ne naira ashirin ka saka amma da za mu zo mu tare a ce ba mai a janareta wallahi sai an ta suru shi sa ka ga mun barkar kawai da aka yi tsari ba mai shiga in dai zai shiga wurin karatu sai ya bada mu kawai barkar za ka yi wallahi billahi amma kaga karatun malam da ake baka domin matsayin karatun duk wanda zai shiga to ba da a wallahi tallahi yanzu ya kusa shekara ba mai shiga karatu marka wallahi sai ya ba da da rasid za a baka naira hamsin ko naira ashirin wa ka taɓa jin wai ana cewa ya ce maka saboda Allah a marka sarka ta sibilla jama'a ba ana tunatar da kowa ya ce ba ka taɓa ji janareta wallahi tallahi ya taɓa karatu da janareta ne ba janareta biyu ake amfani da shi wanda ake sa ma cikin ƙwaryar masallaci daban ba za a haɗa shi da wani wuta ba wanda take waje wanda za a saba wata daban wanda muke da cikakken aminci sai ka ta- ka taɓa ganin a zuwa da karatu ya ce janareta ta matsala ha na san kaddara ta Allah na iya hukunta amma wallahi duk sanda janareta biyu ce na rantsi da Allah ko na ɗaya a ji cikin ko mu ka ba zai ba mu kullum janareta dole cike yake da mai kawai akwai irin kasuwar jarkan nan kullum yaran da ki suke aiki a mamu gidan mai mai sauki ɗalibanmu suna nan da yawa shi kanshi manajan ɗalibi ne saboda haka kawai da an kawo mai zai ce malam da mai a masallaci a to gashi ba a- amma ka a zo yanzu a bari shi lokaci kaza kawai shi ke za a je a cikin ruwa aji duk da mereta da an kunna an yi amfani da shi ana gama za a buɗe sai a ƙara cikawa kuma kullum muna da taifowar da shahara da sunan duk mutane sun iya za su iya su zuba sawa kaga ya kuma na gaya muku a wurin nan mu ba mu yarda a ce janareta ya mana wata shida iyakar ta wata shida ne iyakar ta dukkan shi wallahi billahi za ku ce a fitar da shi ko ba wai in an fitar da shi za mu jira sai an siyar bane a ana kwashe su to sai mun siyo su ne sai a fitar da su kawai za a siyo ɗan masallaci wanda ya ga yana so sai a ce ka je ka zo da wanda yake siyar da janareta ya zo da shi nawa ne wannan janareta tsakanin da Allah zai yi zai dubu sha uku ko sha biyar ko sha bakwai sai ya ce to an cire maka dubu biyu ko an cire maka dubu ɗaya me yasa saboda ai galibi idan wani aikin da ya wuce kuɗi da ake da shi ya taso kawai cewa ke koyarwa da naira dubu. kuma duk mutane su baya ba mu da matsala da mutane a can kawai sun fahimci tafiyar wallahi da an ce a baya za a ga ba wani wani mai kokumi sai dai kawai ka ga ana wasa da ya wallahi ma na kasan wata ya nisa dan Allah ne dai ayi mun sai an yi Allah shi ya ce a a gaskiya korance ne kai kaga abin da ba ana son jibi za a yi shi ai wasa da ya ce to shike za a ranta a kan in an yi albashi ka kawo za a biya masu to na yarda shike wallahi ku je ku tambaye yadda ake yi a markaci to ka ga wanda ya samu mun zauna lafiya ba wanda za a zo a cewa ana neman sadaka game da abin da ya shafi masallaci a so gaskiya ni ina ganin duk in an zo karatu wurin nan mutum ya rinka tahowa kuma ba hanyi in zan tura kamata in zo da naira goma in goma ce ko naira ashirin sai in jefa da wani ku jifa duk karatun nan wallahi tallahi dukanmu ne yake amfani duka ne za mu yi tunanin karatun nan fa yana amfani yanzu mata ne ga su can kana jin yadda ake ta karatu akan da yadda yake ka kokarin gyara tunanin da tarbiyyar mutane to amma ya ake ana kula da ci gaba da abubuwan yanzu wannan yan fitilin ga su naira dubu biyu da wani abu wannan fankar ga ta ai binaton ce ko abin nan ce kai binaton ko to nawa ce sai dai kawo kayan an sa ta kawai naira wani dubu shida ce to ga su guda hudu wannan nawa ne naira ɗari biyar da hamsin ne ko ɗari shida sannan aka sa wani ɗari ta ta nawa ne aka siya amma ka taɓa zuwa a ce wannan ya mutu an bar shi ka ga masallaci da duni to ya ake ake kula da komai musamman wallahi da kan bada labarin masallacin nan galibi a unguwan za ka ga daga cikin masallacin ahlus sunna masallacin nan yana daga cikin masallacin da ake tsallin kula da shi za a yi mai fenti kullum ka zo ga masallaci da kyaci kalla an tayar da kuma kafin an sa kullum za ka zo ka ga masallaci ne to ya kamata a ce mu mu fahimci cewa da kuɗaɗe ne ake yin wannan abu ba fa addu'a ce malam yake wucewa gaba wasu ce abu kuɗi ya zuwa ce tun da ɗakin Allah za a gyara kawo kuɗi ya gyara a'a da kuɓutawa ne da haka da haka ne ake yi kuma duk wasan da muka zo ka ga wannan an yi talibi waye bai ji daɗi ba don Allah kowa ya ji daɗi mun zo mun ga an sa ɗannan farkokin kawai mun zo karatu ne muka ga an sa mun ji daɗi duk abu sai kawai mu zo da mun dawo hutun azumi sai mu zo mu ga an yi kanci an gyara wurin nan dan Allah ku kalli wannan kitalo din da aka sa a wurin nan saboda Allah kuma duk harka ce ta kuɗi kuma mu daina tunanin wai a ni yanzu ne zan ke zan rika zuwa da naira goma ko ishirin ke zan iya so zo da ita in za ka karatu in wuta kuma ni wallahi sai ga ku kamar ya kamata a ce matsayin da ya samu sunna wallahi wuce a rinka cewa ga ga robar sadaka Allah ya kamata mu wuce wannan wallahi tallahi a masallacin akwai yaron da kafinta ne duk abin da ya na sana'a wallahi ɗaya bisa goma da kuɗin da ya sama dole masallaci zai kawo a ko faɗan firijin yasa dan masallacin mu wallahi tallahi duk wata sai ya bada naira akwai wanda shi ma'aikaci na lokal gama duk wata sai ya bada naira ko ba a aikin komai kawai da ya ba shi ne kawo kuma kun ga kamar yadda nake cewa na ina yau gyara mutanen masallacin mutane suna gani ana yin aikin suna kallo ana yin aikin to yanzu mu ma anan ba ga shi muna kallon aikin ba idan mutanen nan suka gaza game da kula da masallacin nan wallahi tallahi mu sai mun zargi ce sai an zo ka fuka a ce da milita ba ko kuma da milita ta tun da me yasa tun lasa ba kai an ji an gyara ba to alhamdulillah kun ga yadda tunanin musulmi yake fita da cancan ba na yi dama da wannan tunanin shi ne tunanin bari in ba kai na tsayi irin ka ba da wani abu dan kaji haka zuwa ka dan fara samu da ka bayar su kuma waɗanda za ka ba su yi addini aiki fice taimakon su jama'a musulmi kun gani to amma yanzu kun ga yadda abin ya fara jaruwa za ka bayar sai ka zama an yi fiye an yi aiki fiye da abin da ka bayar yaushe ba za ka daɗi ba yanzu jami'ita mun tara dubu talatin a nan da ɗan wani amma jami'itun nan yanzu sababbi guda biyu aka shirya ɗayan ya a ina ka tara kuɗin ɗaya addu'a aka yi kawai faɗo da sama mala'iku ne suka kawo kowa ya kawo kuɗi ba ta kawo tafiya to ya aka yi wawaye ne da basan zafin kuɗi ba ke ko su ne suka sa kuɗin su su suka ci tun da basan zafin kuɗi ba mu ko mun san zafin kuɗi to duk irin wannan tunani ya ake kokarin kawai da musulmi yanzu saboda haka don Allah me yi kokari mai tsari na yadda ba sai an rika cewa sadaka amma ribar ce a daina in an gama a yawon bokiti amma in an kai labar da mutane kawai kamun a ce kawai da mutum ya shigo da magirba zai ce wani sada ma shi ke da kawai kawai mutu kawai ba mutu ta tsaye da ina ne ya su je ayyana yana shashin kawai kawai sai ka ji abin kawai to kun za a taɓa wata iya a wurin nan haifa haifa an yi karatu an gama kuɗin da aka tara wallahi wani yaro kawai kwashe ta wuce sai ka ba an kama ne ko zai kwashe gaba daya na Allah kyauta abu da aka don Allah watan kamar da sauran duka mun ga akwai tunani da abubuwa iri-iri wanda ake ta kokari game da wannan masallaci na ci gaba yanzu za ku yi mamakin yadda makiya idan suke kan wannan masallacin wallahi tallafi wajen kokari suke gazawa ko su ga an samu matsala a wurin nan to mu a rusu da Allah ya haka an gane ko dan Allah kar a roki kowa wallahi tallahi za mu iya wa kanmu insha Allah in Allah
latifa latibira mun sanni muka aikin rufa wani bangare a markas latu wallahi tallahi ko a markas ba a wuce kowa ba a markas ba wanda aka ce kawo na sai wanda ya sa kanshi kawai da za a aike kawo kuɗi wani ya ba da dubu goma wata ta ba da dubu biyar amma ba wanda aka ce kawo saboda an riga an yi tsayin a markar gaskiya na yadda wurin yana samun yana da hanyar da yake samun kuɗi akwai sana'u da na wurin saboda haka dan abu a ce wai miliyan ɗaya da rabi miliyan biyu wallahi galibi muna iya wa kanmu inda yanzu aikin da aka yi wurin miliyan biyu da wani abu aka yi sannu aka roƙa wa aka roƙa wanda aka roƙa kare to na kan yawan faɗan ma ɗan uwa ka ga amurka mun yi kiwon kajin turawa muna siyar da ku muna siyar da kaji mun yi kiwon kifi muna fada gida namu da kanmu mu ne muka sai filin mu muka gina haka mun yi sana'ar sabulu to wai abubuwa ma sai ka zo kana da to ni ina ganin duk masallatan ya kamata ka rinka yana wala in dai zai zama a kowane sosu mai karfi galibi ma ba shi yaro kawai sai su ga wani katon aiki kawai an bakwai ya ke uku kai da ga an yara in za ka zuwa kuma za ka ci gwamnati ce take aikowa ko kai ma ka je ta maka ko ko in ji mawuce ke bayarwa ka ko kuwa son kuɗi dan Allah ne ka taba ka ko kuma ka zo na kai ma ta kawo ba ai mutane suna shigo watan an ɗauka za a ci wai wa masu matasa da ke tasowa wai za su ci gaba da irin tunanin da za a ke da shi ba zai yiwu ba san bari ba zai yiwu ba akwai lokacin da ƙungiyar kiristoci daga najeriya suna kai wani abu wanda za a ci ƙasar saudiya na neman kuɗi da sunan ƙungiyar addini jama'a sai mu musulmi ya zama mu ne a lalace yanzu ka je ka gaban kunan nan ka ga irin idan irin kudin nan da suke taimaka a ƙarshen shekara shi ka ga irin su ƙungiyoyin su duk su suke taimakawa saboda shi ya da suke su a bankunan nan kage yanzu ka ga akwai musulmin da hazo musulmi ne amma yana da coci biyu tashi bai taimakon kowa musulmi ne ya gina manyan coci guda biyu tashi ce ya bayar haya ana coci a cikin musulmi ya zo da yi neman kuɗi daga coci coci ya gina abinci da kanshi me yasa ba zai gina masallaci ba ko ba ya da kuɗin saboda aka ku sani musulmi za mu iya kan komai kawai sai dai mu lalace amma in ba ka iya shi kaɗai zai gina coci biyu amma ka je ka ga inda yake yin sallah وعليكم السلام
وحتى زمان الشيعة ولم نستطيع أن ake nufin wani wani kuma wannan mutum ya kawo nera mutum wannan nera ne kamar yadda ka yi saba ake inda ya a yi ta a shekara so biyu a karamin kuɗi ba da nan za a so idan ya kasance an yi wannan tsari jama'a sun ɗauke tsari za su yi daɗi sannan kuma domin wannan fisa ne na yi da shi ne ana yi a cikin masallaci ya daina shi wallahi da ku jama'a ni kun san tunani na kaga kaga markar akwai AC fa da muka siya guda biyu wannan package one kowane ɗaya mun siye shi LG ne naira dubu ɗari biyu da arba'in da biyar na rinƙe da Allah suna na aje kafa su ne kawai irin wannan na bankuna LG eh dan fare wallahi Pakistan Allah wallahi suna nan guda waɗannan shagunan da muka yi na marka wanda ya zama zuwa ne duka yi sun su mun siya ɗanji tuwo ko tuwo fara kowane kun san tunani na wallahi billahi daga can da ishe wannan reception din na marka tunani na za ka samu irin ɗan kuma in Allah ya so Allah zai gaskata mana insha Allah kun ga yanzu kamar nan akwai irin ɗan abin nan na ruwan sanyi ina ruwan nan da ake kifa to akwai kuma na ruwan zafi kun gane wanda an haɗa lifton akwai na kofi akwai na komai za a wallahi wallahi ba za ku ma ba ki ba ba za a ga ma wala wallahi a roda yana kawai a buɗe a ta a samu irin jifin da ina buwar kuna a aji a samu irin da wannan su sanu wanda shi ba ya duk wanda ya yana da matsala ko ya sha ruwan sai ko ɗan kafi aka zo ya ce ko kuma kawai irin wannan kan madari na kawai ce yi masallaci zai je ya buɗe ya ɗauka sha wallahi tallahi jama'a na kan yi tunanin kuma daga jinsi Allah ya dace da mu ba. Ba su ne ba kana da ba su ne ba kana da ba su ne ba kana da wallahi wato ku diba ya zama tunanin mu kullum game yake ba baya ba dan karkarin da tunanin ka ka mu yanzu masallaci ma yayin san kaskon nan da ake tuhu mu dina shi ce
don Allah da sai mun canza kogobi da wani da za mu sa wa kada a zama sani wallahi jama'a kun ga idan na ga mutanen mutum wannan sai sai in da ai dariya saboda lokacin da za mu fara aikin marka a lokacin kuɗin da aka lissafa za a kashe aka cu sai na ce ba matsala na an ba mu fara aikin markar ba sai da na tabbata akwai kuɗi naira miliyan shida a hannu miliyan shida naira miliyan shida fili ne muka ce a siyar mana ni da zato na yanci miliyan hudu ba zuwa shida sai aka ce an ba mu kyauta filin filin Allah ba to mutane kuma duk ba su sani ba muna da wannan kuɗi amma ni kawai da ce a tambayo mana za mu sai filin nan masha Allah to sai aka ce an ba mu sai ana ta tunanin ya za a aikin wurin nan sai na ce ba matsala da aka je muka kira shi a cikin kyaye da zai qs din sai ya lissafa kuɗi aka zo aka ce kai anya wannan aikin zai yi na ce ba mu zai yi in malam na ce kun san matsala matsala ɗaya ita ce a waye gari a ce ba Allah to aikin na ya samu matsala kun ko da Allah ko ba matsala ni matsala ta ɗaya aikin na a ce ba Allah masha Allah wannan abin ya tsaya wata nan ungon wallahi suna yawan cewa ka ai wannan magana da na rinka faɗa lokacin da wallahi ta tsaya musu rai Allah cewa in dai ba Allah ko an samu matsala aikin in ko da shi ba matsala Allah Allah ka dace da mu har yau da an ce za a yi kawai za ka ji an ce hawa in fa da Allah ma Musa ya ce za a yi to in ba Allah ne ba za a yi ba Allah ya dace da to mu ya ku wani lokaci ne za a waye gari ai mu kan to ai ba zai ma yi wada kun gani ana ta tunani ana ta tunani suka ce a zuwa haka condition aka fitar da fiye da aka yi komai ana ta tunani sai dai mu ɗauko kuɗi mu baya ce za a fara yi a ɗauko kuɗi a baya ana ta tunani a ɗauko kuɗi a baya ke ya ka ba cewa ai ɗauko musu da kuɗi ake yi da Ka yi sa'ayi kyar da
na zuwa karatu a lati fika ne cewa kun fi musan kuɗi wallahi billahi allazi la ilaha illa hu kun fi musan kuma ku je su ujiya ku kafu kun kuma kuma na kai kuma ku zauna a ku jama'a ko makarantu da hajji duk in suka ce za su dogara da gwamnati to sun samu islamiyya wai a ce ana aiko da wasu malamai ta yi an fada sai a zama malamai guda biyu malamai takwas ko goma sai a ce su za a yi aiko musu da dubu biyu biyu a wata sauran kuma sai da sun kama gaba da su
Saboda
kamin a za a ce liman za a ba shi dubu biyu ya ce ladan za a ba shi dubu daya to shi kuma liman bai yin limanci galibi na ibi ke na ibi na ibi kawai na gaba da liman limanci a wurin amma kuma shi ya ce ba kuɗi na ce ya mara da kura da shan mugu gari da ba shi na ta ba Allah shi ya yi saboda haka jama'a musulmi wallahi kun ga maganin nan ina yawan gaya wa mutane cewa tsari ne kuma ka arena wallahi tallahi mun yi sana'ar babura na rantsi da Allah sana'ar babura dan express ne daga baya kawai muka wasa mun koyar da sana'ar ɗinki mun koyar da sana'ar saka a masallacin mu wasu shedu ne a cikin yanzu za mu koyar za mu koyar da akalla saka ɗinki za a koyar ɗari- mutum ɗari da musu akan ɗauka kuma kowa sai ya ba da dubu ɗaya da ɗari biyar to ga mun koyar nau kenan shi malamin da ke koyarwa naira dubu arba'in ake mai shi sauran dinna masallaci dubu arba'in in za a koyar da saka kai wato kawai zama ne fa aiki na na sosin yadda za a rika gudanar da haka wallahi da ba su da waɗannan abubuwa da masu gwajin sun kau. ba masu zuwa su koya ba wanda wanda suka fara ma suka daina sun zo nan banza suke aka ce ba su ko a koya musu suka daina ma zuwa ƙarshen ta duk wancan abu haka to za a lalace yanzu a kira wani barko a kira wani a sami yaran da ke masallaci na suna nan waɗanda sun ke sana'un koyar da sabulu ɗin nan wanda kullum siyar da shi ake na wanki na wanki ɗin nan ko wanke wanke yana nan ne san ne kumfa sosai da an yi sana'a shi da nan muke raba shi galibi a kasuwanni amma ba a san namu ba wallahi ba aikin sai dai kuma mu muke yi da kanmu za ka amfito da su za mu yi aikin yanka a kulle gida mu kai muke su za mu yanyanka shi komai duk a tsara kuma za mu yafi girma kuma chemical din da ake haɗa wallahi tallahi mu muna cika su kuma tura mutane a je a ce duk waɗannan abubuwa waɗanda da su ne ake yin tsarin nan duk suna nan muna da su daidai da katakon da in an dafa shi ake zuba a bashi ciki ya huce a kifo shi ya zube da kebur ake yin yanka shi kebur wannan sai a kwanci shi a zafi kwara daya sai a tura nan tura nan sai a danna sai ga yanki haka ake tsatsagawa da nan abin yin wannan masallatai da makarantu na addini wala sai sun fara irin nan to da an yi za ta ga gaba daya in abu ya taso sai a ta yi kawai sai mutane a gari su ta ce ma kowa ke aiko musu kun gani to amma kullum a ce wai masallaci wai ba zai iya gudanar da komai sai ba ai da matsala su kansu mutanen masallacin ba so suke a taimake su yanzu mutum nawa ne na in za a taimake su ba zai daga hannu ba duk wanda ka je nan sai ɗaya ne bai da bukata a ce maka ba da ga duk ga wajen
yau da ka gaskiya na gaskiya tunanin da ba ke wuraren Allah ya kamata mu canza su dole a rinka tunanin sosin na kuɗi don kula da da'awa da haka arziki kuma ina ga waɗannan maganganu su kansu za su zama wato wani daɗi a ƙarƙashin karatun da muka yi kuma wannan fikirar kowa ya ɗauke ce ta kuɗi ta zuwa wani ai zuwa ya ba masallacin da yake da gobe to ya je da ita yanzu akwai masallacin da a nan unguwar mu gangare daga ba su shawara suka taru mutum goma sha hudu kowa ba da dubu ɗaya ko kuma muna mujallarin farko ne ban san mutane dai gaskiya yanzu za mu daɗe ina ta ba mu dakata mu sa wani littafi ba sai dai in wata matsala ta buzuru da za ta zama zai ba dan za mu tsaya insha Allah Allah ya saka da alkhairi sallallahu alaihi wa sallam